أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأتي قبل كراتو أتيوانا لتافنا المأدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم لا متاشا شافنا 206 wato yana lissafa mana wato abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake lura da su wajen tafiya na farko akwai addu'a na biyu akwai lokacin tafiya wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana lura da shi to shine na uku da zamu tashi yace istirahatuhu asna as-safar wato yanda manzo Allah yake hutawa a cikin halin tafiya a inda sahabatul kiram ridwanullahi alaihim kan naqalu ilaina bi ijazi sulukiyatihi wa af'alihi asna'a safarihi min akalin wa shurbin wa istirahatin kana rasul sallallahu alaihi wa sallam inda ma yakhruju lis safari laylan adatan ma yanzilu fi makani ma ويسلقي ليستريها فكان ينام على شكه الأيمن أما إذا كان في الصباح فكان ينصب ذراعه ويدأ رأسه على كفه وهي رقدة للاستلقاء والاستراحة المؤقتة ولا تصلح للنوم بشكل مريح تماما ذاك أن الإنسان لا بد له أن يستلقي ويرقد بقامته فوق سريره ويدعو تحت رأسه وسادة حتى يستغرق في النوم تماما وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقد هكذا في الصباح حتى لا تفوته الصلاة فالإنسان لن يستغرق في ثبات عميق إن رقد بهذا الشكل ولهذا كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قسطا من الراحة بتلك الوضعية والهيئة التي لا تفوته صلاة الفجر فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأرس بليل اتجع على يمينه وإذا أرس قبيل الصبح نسب ذراعه وودع رأسه على كفه أمره صلى الله عليه وسلم بأن يكون السفر في جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب إثنى عشر ألفا من كلا السير أثناء السفر تبعا للظروف المهيلة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافرتم في الخصب فاعدوا الابل هزها من الارض واذا سافرتم في السنه فاسرعوا عليها السير واذا اردتم بالليل فاجتنبوا الطريق فانها ماوى الحوامل بالليل mala ya ce wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hutawa idan yana cikin tafiya sahabbai masu daraja Allah ya ƙara yarda a gare su sun ciro mana wato a taƙaice irin ɗabi'u na manzon Allah sallallahu sallama da yake yi to a cikin tafiya misali yadda yake cin abinci da yadda yake shan abin sha da yadda yake hutawa manzon Allah sallallahu sallama idan ya fita tafiya wato galibi da daddare idan ya samu inda aka samu masauki inda zai sauka to yana ana sauka idan dare a dan huta sannan sai a lokacin nan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwanciya yana kwanciya ne a kwibinsa na dama amma idan zai kwanta goshin asuba to baya irin wannan kwanciya da yake yi tafiyar dare yadda yake idan zai kwanta goshin asuba sai ya miƙar da hannunsa wato tsintsiyar hannunsa sai ɗora kansa a kai irin abin da yake yi kenan goshin asuba wato wannan kuma kwanciya ce ta yanda na ɗan lokaci kaɗan ko da bacci ya kama mutum ba zai ja shi sosai ba mutum ya kwanta a kan tsintsiyar hannunsa dan bacci ne na lokaci kaɗan wato ba zai sa mutum ya nitsa cikin bacci sosai ba saboda shi mutum in yana son ya yi bacci sosai yadda zai ji ya yi bacci to lalle in ya miƙe a kan gado sannan ya sanya fulo na ya ɗora kansa to nan ne za ka ga bacci ya kankama na ya yi nisa a cikin bacci to annabi sallallahu alaihi wasallam idan goshin asuba zai dan kwanta dan kada sallar asuba ta bushe to baya irin wannan kwanciya da haka idan irin wannan kwanciya ce ko mutum ba zai shiga cikin bacci mai nauyi ba idan yayi wannan irin kwanciya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yana hutawa a cikin tafiya da irin wannan yanayi don me dan kada sallar asuba ta ta kubce masa an samu hadisi daga abi katada yadda Allah su kara tabbata gare shi ce annabi sallallahu alaihi ya kasance idan yana cikin tafiya kuma zai huta da daddare to sai kwanta a koibin sa na dama wato kwanciyar da aka saba yake yi amma idan goshin asuba ne to sai ya miƙar da hannayensa sai sanya kanshi ya sa kansa akan tafin hannunsa to sai ka gabacin ɗan lokaci kaɗan an ɗan miƙe ne an huta saboda a samu sallah asuba so umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa in za a yi tafiya to a yi ta a cikin jama'a an samu hadisi daga ibnu abbas ya dala tsara tabbata a gare su daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi alherin abokan tafiya mutum hudu can tafiya na mutum hudu wanda yake tafiya shi kadai ko a wani irin yanayi ko a jirgin sama ne sai ya ga amfanin tafiya da wani na misali kaga a jirgin sama ne ko fitsari za ka je kakin kimi da kanka na misali za ka ganka da daban a ce kana da wani amintacce wanda za ka ce na rike mun jakata da za ka dan samu sauƙi abubuwa yace mafi alherin tafiya da kun san irin tafiya ta da kuma akwai bukatu iri iri ba ne ba irin na yanzu ba yanzu Allah ya sauƙaƙa abubuwa da da abin nan ga waya sai kai waya a kawo mana sai ka kira wannan da komai shi an yi sai ce kuma mafi alherin wato mayaka wanda za a aika su wato in ka ji an ce saraya shine duk yakin da aka tafi babu annabi a ciki sallallahu alaihi wasallam to mafi wannan irin aika a aika rinduna manzala ya ce kin shi a samu mutum ɗari hudu mutum ɗari hudu ko ba shi ne arba miya ba na ɗari hudu ta kuma runduma ta yaƙi mafi kyawunta a ce an samu mutum dubu hudu shi ne mana wanda Allah sallallahu alaihi ya ce kuma duk runduna wanda ta kai wato dubu goma sha biyu dubu goma sha biyu to ba za a rinjaye ta ba saboda kanka saboda rashin yawa wato duk lokacin da rinduna ta kai dubu goma sha biyu to ba in ka ga rinjaye ta ba rashin yawa ba ne ba man nasaru illa min indillah to akwai rinjaya na rashin yawa a musulunci an hana mutane su gudu idan an zo yaƙi amma akwai lokacin da in an gudu ba a yi laifi ba saboda karanci to in an kai goma sha biyun nan to ba maganan gudu sai dai a kare sai tafiyan an da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wato yana lura da yanayi da ake ciki an samu hadisi da daga abi huraira da Allah ta tabbata a gare shi ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan kuka yi tafiya wato a inda akwai wato ciyawa akwai kayoyi kuna tafiya to ku ba wa raƙumi haƙƙinsa ku tsaya ku ba wa raƙumi haƙƙinsa kaga yanzu kana tafiya da mota ai ba sai an ce ma ka ba mota haƙƙinta ba ya daga cikin haƙƙin mota ka dura mata fetur na kaga ba sai an gama ba saboda in baka ba ta haƙƙin ba amma raƙumi shi baya magana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kuna tafiya a inda yake akwai abincin da zai iya ci to ku tafi a hankali yana don samu shi ma yana yin koto don ya samu rabansa amma idan kuma kuna tafiya a inda babu ruwa babu ciyawa to maza za ce ku sauri shi ma dai ya samu sauki don ya samu inda zai huta sai ce idan kuma kuka huta da daddare za ku kwanta kuka samu masauki to ku nisanci hanya ba a kwanciya akan hanya da aka ga cewa hanya ce manzala ce saboda wato hanya ce da kwari suke bi su macizai su wane ne su ba suna bi da aka ba a san a kwanta a hanya in har babu in har babu wajen kwanciya to ya zan sai nan to sai a kula da addu'a su aljanu su waye ga su nan dama akwai wurare da ko da mutum a gida yake to sai ya kiyaye saboda makwancin aljanu ne banɗaki na ciki duk lokacin da za a shiga banɗaki lalle a yi addu'a a shimfiɗa da ake barinta shi yasa ba a barin tabarma a kwana a buɗe ba a shimfiɗa tabarma ta kwana a buɗe eh duk abin da yake ba kaga kafin shi taka shi ake yi shi ana kan ana kan aiki da shi amma duk abin da yake shimfiɗa ce idan ba a aiki da ita to ba a barin ta daɗe ta ake saboda kana barin ta sai aljani ya zo ya kwanta a kai in ya zo ya kwanta ka zo ka kwanta a kan shi kuma ha kaga kun shiga rigima eh da shimfiɗa da riga ma wanda aka rataye riga da ake ratayewa musan musulunci bai da da rataye kaya ba to kaga masu kwat kuma masu kwat shi yasa sai su kula da addu'a lallai duk lokacin da aka ɗauki ta yi addu'a hasali kaya ninke su ake yi in ka aje riga ta daɗe sai aljani ya zo shiga ciki sai ka sai su zo su shiga ciki daman da da kuma da kicin da kicin shi ma shi aljanu suna shiga duk inda ake kunna wuta shi ma sai an sa sun kiyaye duk a irin wuraren wuraren sukewa mutane barna shi yasa gaba ɗaya sai mutum ya zama cikin addu'a ko me zai yi ya ambaci Allah sai ka ga ya huta Allah ya tsare alhamdulillah sai addu'a za su yi ta yi na eh suka fi so ba kai da kaga kuka ma ai ka san in ka kai kuka kuka kai kaga in ka kalle ta kan shi ka za za ka ga aljanna aljanna bishiyarwa an ganta wata irin abin ban tsoro haka na da ka ganta za ka ga cewa akwai wuraren da suka fi zama wanda ya kumfa suna son zama a wajen da da da da dofin tanda wajen zuba bola suna yawan zama a wajen da kwata wajen yanka suna eh suna yawan zama a wajen kicin kwata na ce ma mazan kwata da ake yanka a dabba abin da ya sa karka sha wahala abin da ya sa yanzu duk masallacin nan mamun ɗan dambu guda ɗaya na? sai ka zagaya ka yanzu an baka kuɗi a garin nan ba aka ce ka nemo ɗan dambe mutum ɗaya na za ka ga baya nan shi yasa magana ne ba ta zo a kan shi ba ba amma ka ga wannan shi wato Ahmad Bihil Balwa shi yasa ka ga ana ta magana kan shi akwai wasanni waɗanda suke ai a musulunci daman haramun ne ma irin yadda shaɗi da fulani suke yi wani haramun ne misali ai amma za ka ji saboda in ba fulanin za ka magana ba yanzu ka zuwa na ma shaɗi ne ta karka yi shaɗi ka je maka yi mana na sai na za ka yi daure ya taɓa ka da sanda gaga babu babu wani mai shaɗi a nan misali amma kai da ka gani ka san wasa ne mugun wasa wanda musulunci ba zai yarda da shi ba saboda akwai jima mutane akwai kashe mutane akwai jima mutane rauni akwai musu lahadi kuma ba gaira ba dalili an ce da ana shaɗi ne saboda mata na haka ne ta yi mutum yawa mai zai sa a shaɗi na yanzu an kaga an majalan da a ce za ka ga budurwa ɗaya ce a gari mutum goma na neman ta za su zo wanda ya tafki wani shi ne zai aure ta da yanzu ka ga ba bukatan wannan ma abubuwa da yawa za ka gara kawai shaɗan ne ke zika a ringa yi saboda barna ce da aka damba ma yana ciki saboda shi ma yana halaka mutane da abin da za a kashe mutum ba gaira ba dalili musulunci bai da shi na a ka kokowa ka ga tana da kyau amma ka a buga mutum da ka kokuwa akwai kokuwa normal akwai kokuwa ita ba ta kashe mutum wannan musulunci bai yarda da ita ana kokuwa don ba ta jini yawa amma kokuwa irin wata ta mugunta na wanda za a daga mutum a sa a buga shi da wuya ya mutu musulunci bai yarda da shi daga in an zo kwanta sai a karkade a ambaci Allah gaman ka'idan gado za a kwanta ana kaɗe shi dukkan shi sai a ce bismillah eh shi shi yasa ai ba a yadda ka aje istira gado a gidanka ba ko ba ku gane ba baka ba a yadda ka aje gado ba mai kwana a gidanka ba mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce shimfiɗa ta mai gida shimfiɗa ta wannan sai ya ce wadda ta uku kuma ta shaidan ce ta gane da haka wanda ake mu'amala da shi shi ma sai in an zo sai a kaɗe a ambaci su don Allah za su baƙi in ba sa nan ɗaya ana ba a shimfiɗa ba shimfiɗa kaman kayan ajiya ne amma a haɗa gado haka ba mai kwana da shi bai da kyau aljani da zai kwanta ba dama in akwai mai zama ko ɗaki ɗari ne inda masu zama a ciki ba komai amma dai haka kawai ba kowa a yi shimfiɗa a batta shi ne musulunci bai da ba amma ko dubu ne ba kuma inda ana aiki halarci ku yan faɗa ana koyon faɗa da yawa ba laifi sabai suna exercise suna motsa jini suna yin na hawan doki suna yi na koyon jifa da kibiya suna abubuwa da yawa amma ai fada in ka ce fada shi musulunci bai da ai fada ba sai dai yaki sai shi kake nufi da fada in ka ce za ka yi fada musulunci ya hana fada ai سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله
zama duk suna da lambar minista of traffic number of anyone